أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun littafinmu mukama ta imam al-hariri wannan shine darasinmu na biyar ina kyauta zutan mun kare muqaddima satin da ya gabata yau zan mu tashi al-muqamatul ula as-sana'aniyya mukama ta farko ita ce mukama ta garin sana'a sana'a ta garin yaman malamai suka ce ya fara da sana mukama ta sana'aniya don saboda sana'a ita ce farkon garin da aka abin nan farkon garin da aka raya bayan abin nan bayan ruwan tufan bayan ruwan tufan ya rushe duniya garin da aka fara ginawa ita ce sana'a al-yaman shine yasa wasu suka ce al-imam al-hariri ya fara da ita الإمام الهريري الله مشرع ما يكي cewa haddasa al-Haris ibn Hammam Haris ibn al-Hammam ibn Hammam ya bada labari kala yake cewa lamma ta'atu yayin da na zamna garibal iktirabi ina mai kushekarar bakunta bakunta ta zamana a wuyana ta zamana tare da ita nake ban mu rabuwa shine ma'ana ina mai kushekarar bakunta kamar yadda mai saki malaman fiqh da suke cewa da ya ce ma matar shi habluki ala garibiki igiya ke abu sa kushe kare ki kushe kare ita ce wannan akala ta raƙumi wadda ake rataya mishi a nan to ya ce ina mai kushe karar bakunta bakunta ta rataye da ni kamar yadda igiya akala take ratayar raƙumi ina bako kawai ya ce wani atini almatarabatu anil atarabi almatarabatu talauci wani atini shi ya nisantar da ni anil atarabi gami da sa'annu na bar garinmu na bar yan uwa da abokaina ya ce ɗauwahat bi ɗawa'uhin zaman ɗawa'uhin zaman musibu na zamani ɗauwahat bi su suka ni ila sana'a al-yaman zuwa ga garin yaman fada ha sai na shige ta khawiyal wifadi ina mai wohintattar jika badiyal infadi ma'ana jikata babu komi a ciki badiyal infadi ina mabayyanin kakkaba jikata ina iya ɗauko ta in kakkaɓe ta haka dan saboda tabbacin ba komi a ciki babu ce kawai ke nuna ya ce la amliku bulga ban mallaki ba guziri wala ajidu fi jirabi murga wala ajidu murgatan ban samun wata tsauka fi jirabi a cikin jikata ta bulaguro fada fiqtu sai na hadu ajubu turqatuha ina yanke hanyoyinta misrul ha'im kwatankwacin mai ishruwa shurba sharibun shurba alhim alhim shine mai ishruwa alha'im guda ɗaya ne alhim kuma mai ishruwa yace wa ajulu kuma ina kewayo fi haumatiha a cikin dazazzukanta jaulanul ha'im kewayo na rudadde wanda ya rude wanda wasu suna aka sashi wancan in su kira shi da mai ishirwa nan su kira shi da rudadde amma wannan da muka faɗa shine wanda yake daidai yace wa arudu ina gangarawa fi masarihi lamhati cikin magangara ta gani na wa masayihi gadawaci da matahiya ta sammako na wa rauhati da maraitata me nike me nike gangaro ma kariman wani mai karamci ma'ana wa arudu kariman ina gangaro ma wani mai karamci ina neman in samu wani mutum mai karamci tunda ina da babu ina tare da babu sahe da yamma ina neman shi a yimi akhluqu lahu dibajati in tsohar mushi da huskata ma'ana huska dibaji nan yana nihin huska an kira ta da dibaji don saboda tsadata jikin dan adam ya ce in tsohar mushi da huskata in nuna mushi in su fito mushi a shigen cewa huskata ta tsohon mutunci wa abuhu ilaihi bi hajati in bayyana mishi bukatata in na mishi shiga tsahi in bayyana mishi bukatata yace au adiban ko kuma ina neman wani malamin adab tufarriju ru'yatuhu gummati wanda ru'yatuhu ganin shi tufarriju gummati zata yaye mini bakin ciki na wa turwa wa turwi wa turwi ruwayatuhu gullati ruwayatuhu ruwaya shi turwi ta kosar mini da gullati ishruwata ina ta fama wannan in ma in samu wanda zai taimaka mini da abun duniya ko in samu wani malamin adab mu zubda ilimi ya ce hatta a datini khatimatul matafi hatta har sai da khatimatul matafi kewayen yawo cikamakin yawo ƙarshen yawo na dai addatini ya meƙa ni wa fatihatul alɗafi kuma marhi na tausayi haddatini ita ta shiryar da ni ila nadin zuwa ga wani mazauni fale da unadiya annadi shine mazauni mun ganshi a cikin can baya rahibin wanda yake mai yalwa muhtawin ala zihamin wanda ya tattaro akan matsatsa wani hibin da kuma karaji wanda guri wanda ya hada jama'a ya ce yana karkata na ga wani guri mazauni majalisi mai yalwa babban guri kamar guri ƙato jama'a sun kewaye kuma sun cika sun yi cincirin ana ta ɗimi ya ce fawala sai na shiga gabatar jam'i tsakiyar wannan jama'a li asbura dan in jarraba majalabatid dam'i majaya ta hawaye asabar shi da da sun shine jarrabawa kai asabar kuma da sadu wanda muka sani hakuri yace fara'aitu sai na gani fi buhurati fara'aitu sai na gani shakhsan wani tsoho shaktal halka mai tsohuwar halitta fi buhuratul halka a cikin tsakiyar wannan kuri na jama'a jama'a sun yi kuri sai ga wani mutum a tsakiyar su alaihi uhbatu siyaha a tare da shi akwai alama ta bulaguro cewa dan bulaguro ne shi ma wala huran datun niyaha yana da karaji na kuka wa huwa yadba'u al asja'a wa huwa shi wannan mutum yadba'u al asja'a yana kera saja bi jawahir lafzihi da jauhari na lafazin shi wa yaqra'u al asma'a yana kwankwasa kunne bi zawajir wa'azihi da tsawatarwa ta wa'azin shi ma'ana adibi ne yana wa'azi da adab kumshe da adab kuma kumshe da wa'azi wanda akwai saja kuma akwai wa'azi ciki kamar yadda zan mu gani wa qad ahadat bihi akhlaqis zumar ihalatul halati bil qamar yace akhlaquz zumari cakuda ta jama'an mutane ahadat bihi sun kewaye shi ihadatul hala kewayewa ta abinda ake cema makewayi na wata bil qamar da wata wasan wa zai ba mu sunan shi wannan abin da daddare zaka ga ya kiyama wata kure ya kewaye shi ya mashi sarkar mai sunan shi da hausa sansani ko yawa sansani kewayewa ta sansani shine alhala da ha babba bil kamar da wata wal akmami kuma kewayewa ta wannan tuntun icce bisamar da 'ya'yan itatuwa kwabso na icce da 'ya'yan itatuwa ya ce fada labtu ilaihi sai na kusa ma'ana dai wannan mutum suna ji da shi sun kewaye shi zama a sun yi cincirin do masu yawa fada labtu ilaihi sai na kusanta gare shi da lafa da zalafa duka abu ɗaya ne a sa ɗako a hudda duka ma'ana shi ɗaya liƙaribu na aidallahi zulfa da zulfa da dulfa duka ɗaya ne ya ce liyakta bisa don in tsaskwano min fawa'idihi daga fa'idodin shi wa altaƙi da in tsinto ba da fara'idihi wasu daga cikin ɗaiɗaikun abubuwan shi wanda ba a samu sai a wajen shi shine fara'id fasami ituhu ya ƙuli sai na ji shi yana faɗa hina habba lokacin da ya yi sassaka ya yi gaggawa fi majalihi a cikin magewaye shi makewaye shi gurin kewayawa shi habba shine kamar yadda mai aikin hajji da ake cewa salasatul uwal khababan guda uku mai kewayen ka'aba ya yi su da wannan gaggawa ya ce wa hadarat shaƙa ikurtijalihi shaƙa shi kurtijalihi ya ce kun hata irtijalihi zawwa da abin shi kai tsaye hadarat ta kwanta al'irtijal abin da zaka faɗa kai tsaye kawai ba tsara shi kai ba ya ce lokacin da ta kwanta sai na ji shi yana cewa aiwa saduru ya kai wanda ya kasance mai saki fi gulwa'ihi mai wuce gona da iri ma'ana marar kula fi gulwa'ihi cikin wuce iyakashi asadil kuma mai sakin sauba ku yala'ihi tuho shi ta girman kai aljamihu mai tsauri fi jahalatihi cikin jahilcin shi ma'ana wa'azin da mutunan nan yake aljamihu mai karkata ila ku za'abalatihi zuwa ga girman kan shi abin nan ku za'abalatihi zancen shi na banza aljanihu in janahu lisalmi fajnaha laha aljanaha shine karkata aljani mai karkata ila ku za'abalatihi zuwa ga zancen banza yace ila ma tastamiru har zuwa yaushe ne kake ci gaba ala gayyika akan wannan halakaka wa tastamri umar aba gayyika wa tastamri kake jin dadin hadiya fakuluha ni an mari'a kake jin dadin hadiya na mar'aba gayyika makayar zaluncinka in kai zalunci ka hade shi da dadi yace wa hatta mata tanaha har zuwa yaushe ne kake kai matuka fi zahawika cikin warginka wala tantahi allahawika bakka fasawa baka hannuwa gami da warginka na banza ya ce tubarizu bi ma'asiyatika malika nasiyatika tubarizu kana huto na huto bi ma'asiyatika da sabanka malika nasiyatika wanda yake shine mamallakin kokuwar kanka wa tajtari'u kana tsaurin kai bi qubhi sariratika da mummuna bi qubhi siratika da mummuna tasiraka ala alimi sariratika ga wanda ya san sirrinka shine Allah wata tawara kana boyewa an karibika gami da makusancinka ka aikata sabo wa anta bi mar'a raqibuka kai ko kana maganar raqibunka mai kula da kai mala'ika mai kiwonka wa tastakhfi kana boyewa min mamlukika ga wanda kan mallaka bayinka kana boye musu akan sabo ka je ka boye ka aikata sabo wa ma takhfa khafiyatan an malikika baka san baka cewa babu wani abu mai boyuwa da zai boye an malikika ga mai mallakarka bayinka da ka- kake mallake su kake boyewa kai saban Allah ka su gani ko wasu abokanka ko makamantansu ka manta da cewa kai ma kuma kana da shugabanka wanda shi kuma wannan boyewar da kai batta boye mishi shine Allah yace a tazunnu kana zato an satanfa'uka haluka cewa halinka zai maka amfani iza anarti haluka iza lokacin da irtihaluka maraita ka ana ta zo kusa lokacin da zaka bar duniya kana tunanin cewa halin wannan zai gyara ka aw yanfa'uka maluka ko kana tunanin dukiyarka zata maka amfani hina tubi kuka amaluka lokacin da ayyukanka zata hallaka zasu hallaka ka ayyuguni an kana da muka ko nadama ka zata yi maka wadatar da kai iza zallatka da muka lokacin da diddigen ka yi tuttubi aw ya adifu alayka ma'asharuka ma'asharuka jama'aka aw ya adifu alayka ko kana tunanin zasu tosaya maka yau mai dummuka mahasharuka ranar da tattara ka zai gangama zai hada ka ma'ana kabarin ka zai gangama ka ba mun tsaya ba kwa kan mu kwashi da yawa halla ina ga halla kin nan zan mu tsaya ko nan zan mu takaita dan kan mu dauki da yawa matsayin daukan karatu ne ba darasi ba ne wajibi ne kuma duk abubuwa da muke ji bakin abubuwa ne ga wanda ya kasance farkon karatuttukan irin wannan ne musamman ma ya zama na mutum bai yi ba sauran littattafan wancan wanda muke ta nuni a kansu mataki ne mataki mataki ne wancan littattafai ƙananan su ne kamata a ce mutum ya yi in mutum bai yi su ba to wallahi nan ci da ƙarhi ne zai yi zai yi ci da ƙarfi in yayi sa'a kuma ya riƙe ci da ƙarfin ma in mutum yayi sai in yayi sa'a ne zai ritsinci wasu abubuwa zai riƙe wasu abubuwa amma in har mutum ya riga ya karanci abubuwan dukan su babu wani duka zaka ga wani larabci ne gamid amma wanda ya san shi ba gamid bane dan gashi na a ko ina ana ta amfani da shi malaman arab sun mukama su wannan su wancan littattafan suna ta amfani da shi wanda muke ta ishara a kansu ne wasu baƙaƙe ne ake sayawa wanda su ne amfanin na mai karatu kuma mu sani cewa babban abin da za su taimaka suke taimaka ma mutum wannan darussan halishin kai fada da larabci ta yadda duk littafin da ka ɗauka zaka yi nazari na shari'a ne ko na luga ne zaka fahimci abin da aka ba gaba ba zaka buge daji ba zaka dan saboda karatu yana da wani abin da in kana cikin karatu nazari kullum muna ta shajja ku akan cewa mutum ya kasance mai yawan nazari da karanta shuru da karanta to in ya kasance bai da wannan ilimin mukan matsala yake abin da ke sa mishi matsala yana yi sai ga wasu abubuwa da bai san me suke nihi ba dole sai ya ajiye kawai ba yadda zai yi kuma nazari ko ba abin nan da duk inda ka ga abin da ba gane ka zaburo ka ce nan ya ne sai ka kwana kuna yi kai da malamin to abin da mutum zai su kawwana shi a larabci in ya so daɗa in ya tahi lokacin da ya tahi bincike da karatu shuruh ga su muna gani sharhin sahih bukhari ga su nan masu yawa sharhin sahih muslim sharhin mu ya kasance muna ta'amuli da littattafan hadisai ga su nan sharuka masu yawa to amma idan ya kasance baka da larabci mai kwari ba zaka iya karanta su ba ga shi nan ilimi mai amfani mai muduwa mu ga wannan da na kawo kwanan a taudi mujallad 40 sharhin sahih bukhari yanzu kuna tunanin mutum a matsayin shi na ɗalibi bai karanta wannan alherin da ke cikin nan ba ya kyautata makan shi to idan ku kana karantawa baka karanci ba wannan larabcin ka fahimci me ake ni baka iya karanta su yanzu idan ya kasance kana ta karanta kana ta yi daɗin abin zaka ji wallahi in kana fahimta me ake nihi sharhin hadisi tafsirin qur'ani maganganun malaman fiqh duka zaka gani sun zama jikinka ta yadda baka iya ma rabuwa tare da su baka iya zama tare da su ni yanzu haka ban ni iya zama babu sabon littafi wanda abin da nake karanta a cikin shi yau ne kawai nake karanta shi ban ni iya zama babu wannan bai yiwuwa yadda na san bana bari wa abinci ya yanke mini wallahi haka bana bari wa sabon littafi ya yanke mini me yasa dan saboda shine ciyatar da kwakwalwa kuma shine neman ilimi yanzu wannan kuke gani ba a shima ba da aka kawo shi ya taudi yanzu a nan nawa ki a mujallar na goma niki mujallar na goma bai wuce wata nawa ba duka kenan kuma an ka kare shi ka sa wani ka kare duka wannan shuruhu da kuke gani manya manya wanda mutum yana ga ba karanta su ake wallahi mutum in bai karanta su ne zai san cewa ya cuci kanshi kuma a ilimi bai san komi ba in bai karanta su wallahi mutum ya cuci kanshi duka wannan manya manya da sharhin sahihi muslim mujallar 20 karance shi ake ya karance shi sama da shekara 15 sharhin ma'alimu suna na kutubu sita dukansu suna da shuruƙinsu masu tsada wanda sai ka karanta su zama ka fahimci wannan littafin tafsirai ga na masu mujallar talatin in ka sa babu ruwanka bakka ma tunanin cewa ina fata in kare yanzu wannan banna fatan ya kare ma dan dadin da alherin da nake ci a ciki banna fata ya kare in kaga mutum yana ta fata ya kare yayi ta kokarin ya kare in huta to bai jin dadin abin ne bai kai ba marhalar da ya zama na jin dadin karatun yake to in mutum ya kai lokacin da yana jin dadin karatun wallahi nazari ba sai an ce mishi ba da bincike ba sai an ce mishi ba yayi ba sai an sa shi tilas ba zai gani bai ma iya zama sai da shi bai iya zama da'iman abadan bai iya zama sai da shi kenan wannan shine amfanin wannan karatuttukan ba a haka kawai suke tahiya ba